na'am to bismillahir rahmanir rahim sai burhan ko ina ne muka sa burhan na'am muka tsaya za mu tashi menene a ikilab ko a to idigam ne ko to idigam bigayi gunna kenan na na asani na biyu ko idigam bigayi gunna haka ne ok farko idigam muke to al-idigam mun san dai idigam shine shigarwa ko na a ga gurin na ina gurin farko ne ko amma idza waqa'at hadhihi al-ahruf ko to shukran amma idza waqa'at hadhihi al-ahruf idan waɗannan harufan suka zo ba adan nuni gaban nunin fi kalimatin wahida a kalma guda daya wajaba al-izharu ya wajaba yi izhari ba za a yi idigami ba ko wa yusamma izharan mutlakan ana ce mishi al-izharul mutlaq me yasa ake ce mishi al-izharul mutlaq li adam taqayyudihi saboda ba iyakance shi ba ma'ana ba a specifying din sa ba taqayyud shine iyakancewa to li adam taqayyudihi saboda ba a kayyade shi ba ba iyakance shi ba ma'ana ba a sa mishi wani suna ba ba ce mishi izhar na nun sakina ba ba ce izhar na mim sakina ba ba dai danganta shi da wani abu ba kawai sai aka ce izhar kawai to shi yasa sai aka ce mishi aka kara mishi da mutlaq to ba kayyace shi bi khalqin cewa izhar al izharul khalqi ba ay al izharul khalqi halqi afwan ko kuma ce al izharul shafawi kun san ai akwai al izharul shafawi ko na lamun na mimin ko yau kaga wannan ai an kayyade shi da sifa ba kuma ce al izharul halqi ba al izharul halqi kaga an kayyade shi an iyakance shi da sifa ko to saboda an kawo shi ne kai tsaye ba a kawo siffan da ta iyakance shi ba ta specifying wani irin nau'in izhari ne ba sai aka ce mishi kawai mutlak wa kad wa ka hadha nau irin wannan nau'in ya zo ne fi arba'i kalimatin a cikin kalmomi guda hudu fil qur'anil karim a cikin alqur'ani wala khamisa laha babu nabiyar din su wa hiya sune ga sunan wa athara al hayata ad-dunya ad-dunya ad-dunya sai ka kula da kyau karka ce ad-dunya in ka ce a duniya to kayi kalkala wannan kuskure ne kuma mun fahimci wannan ko ba kuma za a yi digami ba a duniya ba za a yi ba me yasa saboda wannan musabaka da aka yi mai tambaya ko me yasa ka karanta a duniya baka izhari ba ya shiru can sai ya ce haka Allah ya saukar ta kai wuce wuce tafi wannan babu hakan ne haka Allah ya saukar kun gane to in kai falsafa ne kace saboda li'annal mudgam li'annan nun wal ya waqa'ata fi kalimatin wahida ko kuma li wuqu'in nun sakina ma al ya fi kalimatin wahida to sai ai tarkiki kawai a sai ai izhari ba za a idgami ba jama'a mu fahimci wannan ko li'annan nun as-sakina waqa'at ma al ya fi kalimatin واحدة ومن شر ومن شرط الإدغام للنون الساكنة أن يكون المدغم والمدغم فيه من من كلمتين وبنيان ده بنيان ده كما كنوان سي سنوان ولم يدغم هذا النوع إذن وانا النوع با إدغام سبا لألا يلتبس بالمضاعف دون كده يكسكري ده مضاعف to bari mu koma sarfu kuma kada manta ranar litini idan Allah ya kai mu litini talata laraba karfe tara zuwa karfe sha biyu da rabi za mu yi daura a nan a kan ilimin sarfu so waɗanda suke da dama sun su halatto kuma din a fitar maka littafi da sauri ana fitar da littafin 800 ne 800 ake fitar da shi albidaya fi ilmin sarf na wahid bali insha Allah ta'ala asabar litini talata laraba karfe takwas da rabi an gane ko to idan an ce mudha'af shine ma takarrar ahad usulihi al mudha'af doubled
huwa ma takarrara ahadu usulihi yanzu idan ka ce dayu dayu ku duba ai ɗaya daga cikin haruffansa na asali an maimaita shi ko asalin shi menene da yaya da yaya kamar idan ka ce kaffa asalin shi menene kafafa malla asalin shi menene malala manna asalin shi menene manana abincin nan ko adalla to ismul fa'il na dayyu shine menene dayyan dayyan dayyan kun gani ko to yanzu duniya idan aka zo aka ce wa asarar hayata dunya afwan ismul fa'il na dayya na dayu shine dayya in aka ce wa asarar hayata dunya akwai wanda zai iya bambance wanne ne asalin shi mudaf wanne ne ba mudaf ba ba su yi kama ba sun yi kama ko to shi yasa sai suka ce to ba za a yi idgamu kar a yi idgamu nuna sakina cikin ya'un a kalma daya saboda kun ga wannan shi dayyu asalin shi menene mudaf ne amma dunya ai da kadana ne ko mudaf ne shi to ba mudaf bane kun ban wannan ko to shi yasa sai suka ce ba za a yi idgami ba amma dai kokari ne na malamai kawai haka Allah ya saukar da shi shine shine the best answer yi sosai kuma dole a karanta shi hakan mun gane to Allah ya samu dace wannan gurin sai da sarfu to shine ya ce wa huwa ma takarda ahadu usulihi kaman sinwan akwai kusurman bugu anan silwan aka sako akwai siwu siwu siwu sadun wawun siwun siwun wanda yake da ma'anan kini tsara to ismul fa'il din shi siwa siwa siwa to sinwan in ka zo ka yi siwa ba su yi kama ba kaga za su yi kama to shi yasa aka ce ba za a shiga ba kaman dayya gashi nan ko falau idigima lan yadhhar al-farqu bayna ma asluhu an-nun wa ma asluhu at-tad'if babu bambanci ba zai bayyana ba tsakankanin wanda asalin shi akwai nuni sakina da kuma wanda asalin shi ya'un ne guda biyu na san wannan dai kawai sai dai Allah ya bani ladan ne bayani kuma Allah ba ku ladan ji eh wani zai ba za su gane ba da yawa saboda sai ka yi ilimin sarfu sannan zaka gane wannan misalin fala yu'lamu ba za a iya fahimta ba hal huwa min ad-duna shin kalmar duya da kaduna ne koko sinu kamar sinwan ko koko mina duyi daga duyi daga siwu fa ubqiyatin nunu muzaharatin sai aka tabbatar da nunin din ta hanyar yin mata izahari muhafazatan alal asl ala zalika saboda kiyaye haka athani na biyu idgamu bi gairi gunna wala hu harfani allam warra idgamu bi gairi gunna ne na harfa guda biyu lamun da ra'un fa mithalul fa mithalul lami misalin lam ba'da nun a gaban nun fi qawlihi qawluhu milladunhu milla shine can a wajen tarihi suka ce yartafi'ul lisan indahu irtifa'atan wahida milla milla halcin ka zai daga ya tafi upper palate ko halcinka haka zai zo zai daga in ya daga so da shikenan yayin da kake kokarin idgamun nunu sakina cikin lam milla hakan ma zai fi bayyanin tuwa ne yayin da muke kokarin idgamun nunu sakina cikin cikin ra'un misalin ulaika ala hudan من ربهم مر مر ra in baka kiyaye ka manna- ka mallaka halcinka sosai ba kamar yadda ibn Jab- ah, imam jabir ya bayani ba to karke sai ka gara wanda ka tama mai tu ulaika ala hudan min rabbihim yanzu idan ka ce rubuta tun daga nan ba sai in rubuta ra ra ra'un ra'un ra'un ra'un har nan ba kana da makai ka kizin dina ina domin ai abin da na ji na ji round takwas ni ma haka zan rubuta su kun gane to shi yasa suka ce a in an zo kamar yadda ibn jazari ke cewa ta cikin jazariya wa akhfi takariran idza tushaddadu idan round ta zo da shadda dalilin idgamin lamun cikin ta ko kuma nunu sakina to abin da za a yi shine ta- takrir din maimaituwan nan za a yi repetition din za a ji sai a sauƙaƙa shi a ji shi khafifin jiddan min rabbihim min rabbihim min samaratir rizqa samaratir ri samaratir ri kada ji ta mimaitu min samaratir rizq yanzu ko da kanin ne na fara rubuta ra'un ra'un ra'un ra'un har zuwa kasuwan mata akwai wanda ya sai cibin daidai ba to an yi abin da niji kenan ko haza ko masamitu fala budda an aka tuba ku bira'atin kafira mafhum haza to sai mu kiyaye da kyau saboda haka shi takrir ba a son shi ne kowace sifa daga cikin sifatul huruf ana son a jita ne zamzam amma wajen shi takrir ba a son a ji shi sai kaɗan ba a son a ji shi da yawa sai kaɗan na'am فمثال النون فمثال اللام بعد النون قوله تعالى اوكي تو يومئذ لخبيركو ومثال الراء من ربهم ومن آه، ومن- وثمرة الرزق ويسمى هذا القسم irin wannan wa- ana kiran wannan yanki min idigami idigami idigaman kamilan idigami kamil me yasa ya zama kamil saboda da muka ce min la min la sai muka ce min la mun ji zatin nunu mun ji siffar nunin gunna-gunna to kaga zama idigami kamil mun binci wannan ko kai ne ka sai ka yanko loman tuwo ga baki ɗaya kawai sai ka jefa a baki ai ba ga wani abu na loman tuwon a waje ba to ya zama mene idigami wani iri kamil mun binci wannan ko madalla to sai ina ne kuma wannan yanki din ana ce mishi idigam naqis a kamil me yasa li idigam idigam ka- li zihabil har li zihabil li zahabil harfi saboda har zatin harafin ya tafi ga baki dan idigamin sa wa sifa da sifa ma an daka guda biyu baka jin komai ta nunin sai dai kawai ka ji lamun mai shadda da kuma ra'un mai shadda baka jin wani abu na ita nun sakina din wajawul idigam abin da yasa aka yi idigami fil harfi sitta wa- cikin waɗannan haruffan shine at-tamathul fin nuni ku duba idan ka zo karanta in naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu ba ga nunin ba yanzu idan muka yi idigamin nunin cikin nunin yawannan min babi mutamasalai ne koko ya zama min babi mutamasalai ne ko to shi yasa waɗanda suke cewa idigamin nunin sakina yana da harafi guda biyar ne kawai ba shida ba domin idan kai idigamin nunin cikin nunin haza min babi mutamasalai mafhum haza kuma haka ne Eh, haka ne me riko da wannan hujjan yayi daidai kamar yadda kai ma ka yi shine wajahu idgham fil harfi fil hurufi sita dalilin wajahu shine dalil dalilin idgamin nun sakina ko tanwin cikin waɗannan harfan shida shine fit tamas at tamasul fin nuni idgamin nunin sakina ko kuma tanwini cikin nunin mut- ah, cikin nunin mutaharrika min babi idgam mutamathilaini wa tajanus ma al wawi wal ya in muka idgamin nunin sakina da kuma tanwini cikin mene cikin wawun da ya'un wannan min babu mutajanisai ne min babu mutajanisai ne ko filin fita saboda sun yi tajanisi wajen siffa sun haɗu wajen siffa akwai siffan infita da siffan istifal da kuma siffan jihar za mu ga- za mu gani insha Allah a gaba wa mudara'atuhu ma annun wan- wan- wa tanwin saboda kuma ya'un da nunun sun yi kama da shine mudara'atuhu ma ai mushabahatuhu ma sun yi kama da mene sun yi kama da wawun da ya'un ita nunu sakina da tanwin sun yi kama da wawun da ya'un a afwan sun yi kama da abin da ya yi kama da nunin da ya'un da wawun sun yi kama da abin da ya kama da nunin da kuma tanwini billin saboda siffar lin allazi fihi ma domin ya'un da wawun ba akwai lin ba Ehe. to ita lin din nan tayi kama da mene gunna a nunin a a cikin nunin sakina da tanwini ba gunna akwai gunna lishibihil mubil gunna saboda yayi kama da gunna wannan ma kanatil wawu sannan kuma da kasancewan wawun min makarjin mimi da tana fitowa ne daga mafitan mimin a digama udigima fiya sai aka yi idigami cikin ta kama udigima fil mim kamar yadda aka yi idigami cikin mimin wata yana yana kawo dalilai ne thumma udigima fil ya'i li shibhi habi ma ashbahal mim an yi idigami nun sakina tanwin cikin ya'un ne saboda ita ya'un ta yi kama da abin da ya kama da mimun wa huwal wawu shine wawun din nan wa udigima fil lam an yi idigami cikin lamun warra idra'un litakarub saboda mutakaribani ne mutakaribani ne wajen mafita sun yi kusanci la ara la ara la ara la ara kai maka ta faɗa haka zaka ji ai sun yi kusanci ko fil makhraj wajen mafita wa fi akthar sifat lamun da ra'un kuma sun yi tarayya wajen mafi yawancin sifofi kamar yadda zamu gansu a gaban insha Allah wa wajen hasfil gunna abinda yasa aka ce a share gunna ma'al ma'al lami warra tare da lamun da ra'un shine al-baligha fi takhfif kaiwa matuka wajen sauƙaƙa magana sauƙaƙa ma hukunci ko kuma a karatu wa asbabuhu thalatha don haka asbabul idgam uku ne duk inda a duniyar nan inda kace inda an- in an yi idgam wani harafi cikin wani harafi to dalilan guda uku ne ga su nan akwai at-tamathul harfa su zanto iri daya da sunan su da yanda ake rubuta su ake faɗan su iri daya ne mun gane ko to in aka samu harfa iri ɗaya ne komi nasu iri ɗaya ne to su- su- akwai tamasul tare da su kamanceceniya in kuma ya zanto an samu kusanci ne wajen mafita banda sifa ya zama takarub in an samu kusanci wajen sifa kuma ya zama mene ta janus wa ilaika shahidul idgam to ga reference nan hujja na at- na idgami ma tuhmina tufa daga cikin littafin tufatul atfal tsaraban yara shine tufatul atfal wasani idigamun bisittatin ata wasani na biyu idigamun daga cikin kunce-kunce nuna sakina da tanwin shine idigami ata bisitta wanda ya zo cikin harfa guda shida fi yarmuluna ba yarmuluna bane yarmuluna da karamala yarmulu ya zo fi yarmuluna cikin harfan yarmuluna indakum a wajen malamai kasabatat ya tab- ya ta ta tabbatu ana idigamun nuna sakina da tanwini cikin waɗannan harfa guda shida ko kuma waɗannan haruffa guda shida ya tabbata cewa su ne harafin mene idigami a wajen malamai lakin na haka siman sai dai waɗannan haruffa sun kasu ne kashi biyu kasmin yudi gama fihi bi gunna akwai kashin da ake yin idigami cikin su tare da gunna shine yanmu yanmu ko sai mene kuma illa idza kana bi kalimatin sai inda suka zunto a kalma daya fala tudgan ba za a idgami ba ka duniya kaman duniya thumma sinwanin tala ai thumma tala sinwan sai tun sinwan yazo wa minan nas man yujibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashhadullahu ala ma fi qalbi ko kaga duniya ita ce ta fa- da ya'un da nunin su suka fara zuwa a farkon qur'ani ko sai kuma wawun da nunin su su ne na karke sinwan ba gane wannan sirrin ba eh ba mun sami nuna sakina da ya'un a kalmomi ba wanne kenan dunya bunyan ko mun samu ko nuna sakina da wawan a kalmomi bi ko mene sinwan kinwan to tsakankanin su wanne ne ya fara zuwa shin na nuna sakina da ya'un ne ko ko na nuna sakina da wawan ya fara zuwa alkurani nuna sakina da ya'un ko a dunya to kalmomin guda hudu kuma shin na mai ya'un da wawun ne nun sakina da wawun ne ko kun nun sakina da ya'un ne zuwa karki a cikin alkur'ani na nun sakina da wawun ko ai shi yasa ce thumma talasin wa nun ba sirrin nan ba gane ba yanzu sai gaba za ku gane ai ba haka banza ko suka yi ba sun yi wakan bane da kafa ba akwai kwakwalwa shine sun matalasin wan wasani idgamin bigairi gunna hukunci na biyu daga cikin a, kashi na biyu daga cikin waɗannan haruffa shine yin idgami cikin nuna sakina yin idgamin nuna sakina tanwin cikin fillami warra lamun da ra'un babu gunna sun makarriranna sannan kuma ka sake maimaita wannan hukunci cewa za a yi idgamin nuna sakina da tanwini cikin lamun da ra'un bigairi gunna ka faɗe shi ka ƙara maimaita shi shine ma'ana karriranna mun fahimci wannan ko to alhamdulillah malam ma ina masu hafsini duri na'am subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik